إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه في سركم وعلانيتكم يقول الله تبارك وتعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون إن الإسلام مبني على طاعة الله وطاعة رسوله فالمسلم هو من استسلم لله وانقاد لأمره وأذعن لشرعه وفضل قوله وأمره على قول كل أحد وأمر كل أحد فالمسلم الحقيقي هو الذي إذا اختبره الله تبارك وتعالى بأمر قبل هذا الاختبار وسلم لله كما شهدنا هذا في إخبار الله تبارك وتعالى عن أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين أمره بذبح ابنه الوحيد إسماعيل عليهما الصلاة والسلام إن هذا الأمر وما صدر من إبراهيم عليه الصلاة والسلام من الإذعان كان مثالا للعبودية والطاعة والإذعان لأوامر الله تبارك وتعالى دون تردد لذلك كان قدوة للأنبياء والرسل بل كان أمة بمفرده ولا عجب في من, في من اتخذه الله خليلا وأثنى عليه تبارك وتعالى في عدة آيات من القرآن الكريم يقول الله تبارك وتعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا وقال عز شأنه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين وقد أثنى الله تعالى عليه وعلى ملته وعلى عقيدته الحق في آيات عدة من القرآن الكريم فأمر الله رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول لقومه وللناس جميعا قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وقال عز وجل ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين وقال تعالى عنه ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وقال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ‘yan uwa musulmi bayan godiya ga Allah da salaci ga ma'aiki Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam ina jan hankalin ni kaina da ku baki ɗaya mu ji tsoron Allah mu kiyaye dokokin Allah mu bi addinin Allah sau da ƙafa Allah maɗaukaki yana gaya mana a cikin alƙur'ani إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا مؤمنين أبند أكسني فرشنسو maganarsu abinda suke faɗi idan aka kira su aka ce ga addinin Allah ga umarnin Allah ga umarnin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ku zo ku bi to ba wasa cewa komai shi yasa harafin innama aka fara da shi a wannan kawai abin da suke cewa sai su ce sami'na wa ata'na mun ji mun yi da'a mun karba sami'na ma'ananta qabilda mun karba wa ata'na kuma mun bi wannan shine umar ko in ce abinda mumini yake faɗi in an ce masa ga addinin Allah ba wani neman zaɓi yake ba shi yasa a wata ayar kuma Allah maɗaukaki yake cewa bai dace ba ga mumini namiji ko mace idan Allah maɗaukaki ya ba da umarni ya zama shi yana da wani zaɓi banda na Allah banda na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya hana wannan in an ce ga abin da Allah yake so ka ce to kamar da bahaushe ya fi ganewa larabawa su ne suke faɗin sami'ina wa ata'ana shi ko bahaushe in an masa magana ga umarni sai ce na bi ko ya ce to ma'ana ya miƙa wuya wannan ita ce siffa ta mumini ba idan an gaya maka ga shari'ar Allah ga dokar Allah ga abin da Allah yake so a yi sai ka ce to ba wata fatawan ne daban ba mai ɗan sauƙi-sauƙi ina ce malaman da ya ra'ayoyin nasu ai daban-daban ne to zaɓo mana mai ɗan sauƙi wannan ba siffar mumini ba ce shi ya sa sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka fita daban da sauran al'ummomi kullum mukan ba da wannan labari ku duba ƙissar matakan da Allah ya bi lokacin da zai haramta shan giya aka fara gaya wa mutane cewa giya ba ta da amfani cutarta tafi tana da amfani ɗan kaɗan amma abin da ke ciki na fasadi ya fi amfanin yawa sannan aka ce a karo na biyu ya ku masu imani kar ku kusanci sallah lokacin da hankalinku baya tare da ku ma'ana in ana cikin maye wasu suka bari wasu ba su bari ba amma lokacin da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisiru ina jin bamu dade ba ma mun yi zancen wannan da yace rijsun min amali shaytani fajtanibuhu wannan kazanta ce daga aikin shaytan ku nesance shi to a lokacin sai sahabbai gaba ɗayansu suka bar wannan abu aka bar shan giya da Allah ya ce fahal antum muntahun sai suka rika cewa intahaina rabbana intahaina rabbana intahaina rabbana ya ubangiji mu mun hanu daga yau ba za mu sake ba tun daga ranar ba a samu wani daga cikinsu kuma ya sha giya to haka ake son mumini in aka ce ga addini to ka bi yau zancenmu don mu ƙara ƙarfafar wannan ɓangare cewa musulunci shine kabi ba wai kai za abu ba shine ƙissar annabi ibrahim alaihi salatu wassalam annabi ibrahim sai dai shekara 120 ba shi da ɗa bayan shekara 120 ɗin bai daina roƙon allah ba ya allah a bani ya allah a bani kuma da Allah ya bashi ɗan bayan an bashi ɗan shi ma ya rayu sai da ya kai munzalin da za a amfana da shi ya kai matsayin samartaka saurayi mai ƙarfi shine annabi Ismail sai Allah ya ce wa Ibrahim ɗannan naka da baka da kowa sai shi kwantar da shi ka yanka shi kuma ka san ta ina wannan umarnin ya zo ta mafarki ba mala'ika aka aiko ba ba mala'ika aka aiko ba mafarki ya yi Allah ya ce masa kwantar da ɗan nan ka yanka shi ina ce idan da mutum mafarki ya yi in kai ne a al'adance in kai mafarki aka ce kai abu kaza ai sai ka je ka ƙara bincikawa musamman ma in irin wannan umarnin ne diddan mun san dama mafarkin annabawa dukkansa gaskiya ne ba sa irin namu kwama calar mafarki wani abu ya biyo ka ka gudu an yi kaza ka kusa shiga rami duk ba sa wannan shi yasa duk abin da suka gani gaskiya ne Allah ne ke musu magana a cikin mafarki sai aka ce ya kwantar da wannan saurayin da ya kai matsayin ya masa kiwo da ya kai matsayin ya masa aiki a gona to ya kwantar da shi ya yanka bai ce ya Allah meye wannan ba bai yi taraddudi ba bai yi wani bincike ba bai kuma tsaya cewa kai bari in jira kila tunda wannan mafarki ne in bari gari ya waye a tabbatar min cewa umarnin ne na gaske bai yi wannan ba yana tashi kawai sai ya kira ɗansa ya ce kai zo Allah ya bani umarni in yanka ka shawara me kake gani shi ma da yake ɗan irinsa ne sai ya ce ya abaci alma tu umar ya babana ka aikata abin da aka umarce ka satajiduni insha Allah min as-sabirin zaka same ni a cikin masu haƙuri insha Allah karka damu abinda Allah ya ce ma je ka zartar da shi to wannan misali ne na yadda annabawa suke in an ba su umarni ba kwakwale kwakwale suke ana neman sauki ba irin yadda mu muke yi a yanzu ina za a samu mana wata fatawa ne mai dan sauki sauki wani malami ne mai ɗan rangwame-rangwame kai ka ɗauka malaman son zuciyarsu suke faɗi maganar Allah maganar Allah ce maganar manzan Allah maganar manzan Allah ce zaka daga an ce maka ka bi umarni to ka bi shi yasa Allah maɗaukaki ya sanya annabi Ibrahim a matsayin abin koyi ya yaba masa a wurare da yawa a cikin alƙur'ani dama wannan ai ba abun mamaki ba ne dangane da wanda Allah ya riƙe shi a matsayin khalili ko baka san me ake cewa khalili ba in an ce wani khalili ne na Allah to ma'anarsa soyayyar Allah ta ratsa jini ta ratsa tsoka ta ratsa ɓargo a jikinsa babu masaka tsinke ga soyayyar wani ko ɗan adam ko ba ɗan adam ba a cikin zuciyarsa da jikinsa Allah kawai yake so to wannan shine khalil daga kalmar takhallul in an ce takhallul abu ya penetrating ya ratsa ya shiga jikin juna shine asalin asalin takhallala shi yasa ake cewa Ibrahim khalil saboda Allah soyayyar Allah ta ratsa jikinsa ta shiga cikin ko'ina don haka ba zai taba sabawa Allah ba to ashe kenan duk wanda Allah ya kira shi khalili ba abin mamaki ba ne mu ga irin wannan a ba shi umarni ta hanyar mafarki sannan ya yi da'a mu yanzu ayoyi muke karanta alƙur'ani ya ku muminai ku yi sallah ya ku muminai ku ba da zakka ya ku muminai an wajabta muku azumi irin yadda aka wajabta shi akan waɗanda suka zo gabaninku ya ku muminai ku yi gaskiya ya ku muminai ku riƙe amana ya ku muminai ku kula da iyaye ya ku muminai ku tarbiyyar ƴaƴanku ya ku muminai ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza umarni gashi nan iri iri a cikin alkur'ani amma meye ya faru mu ba ma samun irin wannan izanin a zuciyarmu irin yadda muka gani daga waɗannan annabawa da kuma musamman ma ka sakko waɗanda ba annabawa ba sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suna cewa daga cikin abin da ke jawo mutum ya samu irin wannan abun a zuciyarsa daga an ce ga addinin Allah ka sallama masa ka miƙa wuya na farko kuma da shi ne dama sahabbai suka bambanta da waɗanda ba sahabbai ba shi ne ta'azimullahi wa rasulihi fil qalb samun girman Allah da girman manzan Allah ɗin a zuciya shi ne zai sa in an ce hayya ala sala to ba za ka ci gaba da aikinka ba sai ka tashi ita sallah ita ce mai lokaci ba kai ne mai lokaci ba ba za ka tsara mata cewa sai na gama kaza in yi ba a lokacinta ya yi sai ka tashi ka je ka yi ta idan kana da dukiyar da ta kai zakka to kawai daga ta kai wannan nisabi ka yi lissafi in baka iya ba ka kira wanda ya iyaye maka ba binciken umarnin za ka yi ba shin wannan umarnin yana nan har yanzu ko an ɗauke yanzu ba a wahayi ba dama a ce an canza hukuncin sallah haka Allah ya saukar da a yi inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawqutan lalle sallah ta kasance akan mu'minai in an ce ala ana nufin wajibatan ala wajabtacciya ce farilla ce akan mu'minai kitaban ma'anar kitaban ba rubutu ake nufi ba ana nufin wajiban wajibi ce ba zaɓi kuma tana da alaƙa ne da mai mawukutan tana da lokaci Allah ne ya haddade lokacin har aiko mala'ika jibrilu ya yi ya zo gun manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kowace sallah a ranar wuni ya yi tare da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama asuba ta yi ya tashi ya yi don ya nuna ga yadda ake sallah a lokacinta a zahar ta yi ya tashi ya yi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya gani la'asar ta yi manzan Allah ya gan shi ya yi sannan kuma dama manzan Allah salasalama ya gaya mana don haka shi ya sa mumini shi ne wanda daga an ce hayya ala sala to tashi zai kawai ba shi da wani aiki illa ya kintsi na sallar ba shi da alwala ya shirya alwala ya je ya yi inda za a yi sallah sai kuma ya dawo duk aikin da ke gabansa Allah ya halatta masa ya je yi sallan nan azahar ce la'asar ce magariba ce isha magabata suna cewa kamar da sayyidina umar wata rana da ya rubuta wata takarda wannan yake nuna maka girman sallah a gun shugabanni sayyidina umar ne ya rubuta takarda ya aika wa duk ma'aikatansa kamar yanzu ne a ce shugaban ƙasa ya aika wa gwamnoni gwamna ya aika wa ciyamomi sarki misali ya aika wa hakimai da dagatai to shi ne sayidina umar ya rubuta takarda ya aika wa kowa da kowa ya ce ina a'azama amrin abin da ya fi komai girma a wurina dangane da ku shi ne sallah duk wani abu a bayan sallah yake haka sayidina umar ya rubuta ya ce aje a kai wa kowa shi yasa ya wajabta musu in aka samu wani mai wakiltarsa a shugabanci yana wasa da sallar ga mutane to akan wannan sai ya cire shi sai ce ana ji labari ko sallah baka iya ba ko sallah ba ka yi sai sai na umar ya cire shi ya ce ita ce ƙarshen abin da za ku tozarta a cikin umarni malamai suka shirya suka ce me ake nufi da wannan suka ce za ka iya samun mutum yana gaskiya ko yana yin abin da kai ba gaskiya ba amma yana sallah yana aukawa cikin laifin zinama da sata da me amma yana sallah in ko kaga mutum ya kai ga matsayin sallah ba ta da kima a gunsa to waɗancan abubuwan duk riƙon amanarsa duk kiyayewarsa da gaskiya da baki da rashin sata da rashin me to gaba ɗaya ya lalata su tun da bai ɗauki umarnin Allah da muhimmanci ba shi ne abin da malamai suke nufi shi yasa sa'id ibn musaib yake gaya wa yarsa wata rana yace shekara arba'in nayi ba a taɓa kiran sallah ko a tada iƙama kai bana masallaci ba shekara arba'in a tada iƙama shi ɗin ba a cikin masallaci bai ce ba a taɓa yi ba don haka ya jama'a musuluncin nan mu ne masu binsa ba shi ne mai binmu ba ba mu ne za mu rika tsara abubuwa ya zama convenience ɗinmu shi ne ya fi muhimmanci ba ba ina magana kawai akan sallah ba akan komai mumini shi ne wanda za a ce ga yadda tsari yake ya ce to menene mu tashi mu bi ya Allah muna roƙonka Allah ka ƙara tabbatar da mu akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ƙara mana tsoronka ka tsara mana biyayya ku duba ku gani saboda girman tsayuwar annabi ibrahim allah ya jarrabe shi da wannan shekara ɗari da ashirin kana neman a baka ɗa an baka ɗan ya zo lokacin amfani an ce ka kwantar da shi ka yanka sai da ya zo zai yanka sai allah ya ce tashi dama gwada ka ake yi ashe duk umarnin allah gwaji ne a ga a wanne sahu kake mai san allah ne munafiki ne mai girmama Allah ne fasiki ne mai da'a ga Allah ne a'a ba mai wannan bane gwada ka ake sakamako kuma yana nan zuwa maka ran kiyama sai kuma shiga aljanna ya Allah ka sanya mu cikin yan aljanna baki ɗaya Allah ka ɗora mu akan tafarki madaidaici Allah ka sa mu zama masu girmama Allah da girmama umarnin Allah da girmama manzan Allah da girmama umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا الله من روقنك الله كدورا مو أكن تفركي مديدتي الله كتنسى من زكاتهم الله كديدتا من الأمر الله كسنيا مشكين salihan bayinka nagari mutanen kirki duk abin da ke cikin zukatanmu na karkata Allah ka fid da shi duk abin da ke cikin zukatanmu na kokonto akan umarninka akan wannan addini Allah ka cire shi Allah ka karfafa mana yaqini Allah ka karfafa mana sanka da san manzanka da tsayawa akan wannan tafarki na musulunci har zuwa ƙarshen rayuwarmu Allah ka bamu zaman lafiya a ƙasarmu Allah ka bamu kyakkyawan tattalin arziki Allah ka yanke mana damuwa da muke ciki duk wanda ke cikin wata damuwa da bukata da tsanani da talauci ya Allah kai mana maganinsa Allah ka daidaita mana al'amuranmu Allah ka taimaki shugabanninmu Allah ka ɗora su akan tafarki madaidaici Allah ka kintsa su kintsuwar su kintsuwa ce ta al'umma Allah ka kintsa su Allah ka daidaita musu al'amuransu ya Allah kuma muna roƙonka duk abin alheri da muke so a wannan ƙasa tamu a wannan jiha tamu Allah ka tabbatar mana dukkan abin sharri kuma Allah ka kaɗe mana Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka ba mu zaman lafiya duk masu ƙoƙarin kawo mana rashin zama lafiya da kuma wargaza mana zamantakewar mu mai kyau Allah ka mai da sharrin su a kansu a kowanne bangare na wannan jiha ta mu Allah ka haɗa kanmu Allah ka ƙara mana ƙaunar juna da soyayya bisa sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin qumu ila salatikum yarhamukumullah